إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha tara ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha takwas ga watan biyu dubu biyu da ishirin da hudu ishirin da biyar dubu biyu da ishirin da biyar yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in da biyu cikin littafin fikin sunna na asai da sabik darasi na arba'in da biyu insha Allah mun kare bayani na al'aukatun nahi ko almanihi an salati fiya lokatayya da aka hana sallah a cikinsu mun ji dai dalilai na soshi kan wannan masala bayani da ya gabata hadisinmu na ƙarshe na ƙwaƙwabata bin amir na cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana mu a lokatayya guda uku a nau sallallahu Alaihi wasallam ya hana mu sallah cikinsu ko binne matattunmu shine lokacin da rana ke bullawa da lokacin da rana ta zo tsakiya kayan karkata da lokaci da rana ke hadawa daidai hadawa wannan lokacin uku annabi ya hana sallah ko binne gawa a ciki bayani ya gabata sati da wuce yanzu bayanin su gabata kan lokacin sallah da aka hana sai babi cewa ra'ayul fuqaha fi salati ba'da subhi wal asr zai ka maka ra'ayukan malamai na fiqihu akan maganar sallah bayan asuba ko bayan la'asar hukumcin sallah akan wannan a cikin wannan lokaci guda biyu hukumcin sallah bayan asuba da sallah bayan asar ana ni kenan sallah da yamta gundan zan magana akan nafila cikin magana to lokaci sallah bayan asuba da bayan la'asar akan wannan gabar da suke cewa yace yara jamhurul ulama'i jawazu qada'il fawaid ba'da salati subhi wal asr لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليسلها إذا ذكرها رواه البخاري ومسلم جمهور malamai kina mahi yawa majorite na fiqihu suna ga halittin rama jawaz qadala fawaid halittin rama salloli da suka huce sallah ta huce ka baka yi ba to suna ka halaka ne ka yi ta ba'ada salatu subi wal asar an halatta maka yin sallar da kamance da ta huce a bayan ko bayan asuba ne ka tana sallah ko bayan suna ga jamhur suna ga halittin haka me dalilin su yace da kaulin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mance sallah to ya sallace ta lokacin da ya tuna ba lura kaga da kayyade lokaci kaza lokaci kaza kun ba mun ji dai bayani na annabi sallallahu alaihi wasallam magana wanda ya samu raka'a ɗaya ma kahin ta bullo ta bullo bayan ya kare ta ya samu sallah haka wanda ya samu raka ɗaya kayan ta hada ta hada ya samu sauran ya samu sallah sau ya karantar da kai halicin nasi ne karar gare su na halicin yin sallah farilla a kowane lokaci ne balle bayan asuba da bayan la'asar wannan shi ne hujji shi ta wannan magana da ya ruwa da bukhalaka musulmi ya kawo wa amma salatun nafila amma sallar nafila faƙada kariha min sahabati ali wa ibn mas'ud wa zaid ibn thabit wa abu huraira wa ibn umar وكان عمر يجرب عن الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير النكير كما كان خالد بن وليد يفعل ذلك وكريها من التابعين الحسن وسعيد بن مسيب ومن أئمة النار أبن لك شيئا magana yanzu muna magana farilla babu lahi jamhur suna ana iya yi nafila a wannan lokacin guda biyu to amma nafila fa ita wacan farilla suka yi jamhur suke kanta amma nafila ra'ayin ya bambanta ita nafila bayan asuba kenan da bayan la'asar ya ce wasu jama'a daga cikin sahabbai sun ƙi ko sun hana nafila a bayan asuba haka bayan la'asar ya kama maka daga ciki akwai sayyidina ali akwai ali radiyallahu anhu akwai ibn mas'ud akwai zaid bin sabit akwai abu huraira akwai ibn umar har ma ya ce kana umar ya diribu allah a ta ba kasar umar har yana bugu wanda ya salla raka wanda ya salla raka abi ba kasar ko ya bugu akan salla ba kasar wannan yayi bai mahadar min sahabati yayi wannan inkari a gaban sahabbai min gairin nakir ba tare da wanda ya musu ya mishi musu ba kama kan Khalid bin Walid ya fa'alu zalika kaman Khalid bin Walid shi ma yake haka wannan ya so ga magana sahabbai ko to na magana ba a sallama mata ganin ya ce min gairin nakir lalle daga cikin sahabbai akwai masu haka hana ko inkarin sallar nafila bayan asuba da bayan asar amma kun suka yi inkari daga wanda ya karanci mallata bin hazam wanda ya kusan littafi guda kan masalar sallah bayan la'asar ya kawo sahabbai daga ciki akwai zai bin khalid al-juhani akwai abu musal ash'ari akwai da cikin sabai da ambata wajen sai da ka sahabi wajen 20 bin hazam akan wannan magana su halatta sallah ba al'asar kuma irin zai bin khalid aka abu abu musar ash'ari umar ya zo da bulala yace ba gani ko ka wasa ko ka ko ka wasa wani sallah ka abi bana baranta ko ka bige ni ko ka wasa bugona wannan wasanta saboda nayi wannan sallah da wanda ya hika kaga nan kaga ba ta da kare haka aisha radiyallahu anha an kama ta labari umar bin khattab yana bugun mutane akan sallah bayan asar ta ce rahimahullah ibn abu umar Allah ji kan umar kana sadiya shi ma yayin da ta masa ga bugu ta ce umar yana bugu saboda mutane mutane masu san ibada ka a bude kowar sallah bayan asar su kai ta lokacin da aka hana haka sha ta ce ta ce ta ce ta ke ba labarin annabi sallallahu alaihi wasallama sallah ce bai bar su ba a gina duk lokacin da suka haye su sallah raka'a biyu kayan asuba da sallah raka'a biyu kayan eh bayan asar ta bai bar su kullum yasa gidana to wannan wancan masu cewa san ba a yi jamhur za su kawo a sun san da magana ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama da ruwa bukhari kuma ta inganta ya zo gidan ummu salama yana nafila bal asar ummu salama ta yi magana ka hana sallah bal asar ga su kuma kana yi ya daga ya dagawa bayan da ta tura hannu daga baya yake cewa akwai raka'a biyu da nake yi bayan azhur wasu suka zo suka dauki hakan da yi ba su ne nake a yanzu to wannan sai ce ai wannan annabi yayi ne dalilin in har nafila bai bari da ake dake shi sa yi amma ba dan malici bane ba to da haka in ba malici aka ba ajiba ta kace wannan shine suke kawo suke bujurowa magana Aisha amma sun yarda to ita Aisha ta tsaya iya daga cikin hujja cewa kenan annabi yayi su kuma tana bada fatawa kan haliccin yin wannan nafila ta raka'a biyu ba al-asr haka na ga muku albani rahimahullahu cikin silsilatin sahiha juzu'i na ɗaya na uku da shi da dama wuri da dama ya magana kansu har ƙarshe yake magana cewa ina masu rai wata suna ta mutu ga suna ta mutu ta raka abi ba al'asar ya ce amma raka abi raka ba rako'i ba to haka shi bin hazam da taya babi na musamman ya mai tsawon gaske na kawo sahabbai da tabiyai masu tabbatar da haka ka shi ma ka zai da ai kaga ya umar kare cewa bana bari ta amince shi abu musa da yana yi umar da har bugu ya wasa da umar ya mutu ya koma kayan shi dan shugaba ne shi ka yi a takaice dai kenan to na musu ka magana dan ya ce min gerin nakir shine magana ba ba sallama ta dan akon suka yanka nan lalle amma wannan sabai dama suna kan ba a sallah ba na asal amma kuma suka suka inkari tabbas yanzu kuma nan sai ce ka maka dan iya da ra'ayin kenan iya ka maka ra'ayin malamai mu gaba ko yace wa kariha min tabi'in wasu daga cikin tabi'ai kenan ba sabai sai ka mako daga cikin tabi'ai ma akwai wanda suka ki nafila bayan sallata la'asar ko bayan sallar asuba a ciki akwai hassan sayyid bin musayyab cikin malaman tabi'a kenan haka daga cikin aimatar zahib akwai abu hanifa akwai imam malik suna kan su ma ba a yin sallah bayan asuba da bayan asar malikiya tana ciki da abu hanifa ya ce wa zaɓar shafi'iyu ila jawaza salatu malahu sababun amma shi imamu shafi'i ya tahi akan ra'ayin fa'intar halitta sallah din mai sababi ko bayan asuba ko bayan asar za a yin sallah mai sababi ya kama ka misali ka taitar masajid musanatar wudu fil hadain waqtain kama mutum shiga masallaci bayan asar ko bayan asuba zai yi su haka don akwai wani nafi da ake taitar masajid ko to wannan ko ka zo bayan asuba da bayan asar za ka zama masallaci ba ka zama ka yi su haka makace sunatul wudu min sunatul wudu akwai sunna na in kai arwala kai nafila raka abi wanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya bilal bilal naji takon san takon ka a gabana a gidan aljanna ya ji kenan nan wata matsayin bilal ne da ya samu ya kai samu wannan matsayi ake bincika menene ya san shi dai ya san bayan abin da ake ne rukunan abin da ya hiji a aikin da yake yi ya ce bai zama ba a rola ba kuma duk lokacin da ya rola ya sallah raka abu alwace wani abin shi ka samun matsayi to shi ya ce sunna don kai a rola kai na fi laraka abu ya halitta to wannan shi ne imam kinan shi mai kaca imam shafi ganin wani ya tabbata ka ire-iren wannan ana iya yi ko da bayan asuba ne bayan la'asar kai arwalla za ka iya yin sallah raka a biyu kaji dalilin shi imam shafi rahimahullah ya ce istidilalan bi salatar rasulun sallam sunnatu zuhuri ba'a da salatar asar kuma kawo hujja da sallar da matsalar sama ya yi sunnar azhar wanda yi su kuma ba la'asar wanda makaranta ɗazu cewa na masaya jirgin umar salama na sallako ya ce raka abini da yake bayan a zuwar su ne yanzu bai yi su ba yake kuma ba la'asar kenan nan imamun shafi ya kara magana kenan dai ka inda dalili ana iya nafila a bayan la'asar magana kenan sai ya ce wal hanabila su kuma hanabila zahabu ila hurmata tatawwu walau lahu sababun fi hadain alwaqtain su a wajen hanabila baiwa kurin sam ayi nafila a wannan lokaci biyu ko me sababin ɗaya suka ware kurin illa raka'atai tawaf sai raka'a biyu da ake yi bayan tawafi akwai sunna yin sallah raka'a biyu to wannan sallah raka'a biyu anan sun yarda dan da dalilin hadisin Jubair bin Mut'im أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وسلى آية ساعة شاع من ليل أو نهار رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة والترمذي hujjar nan suka mai kauya suka yarda ta ka'aba kadai dalilin ruwaya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ke bada labar hadisin ibn Taymiyyah annabi sai yake cewa ya bani abu da manaf ya bani anan kama a cikin kasan Quraysh ko a Makka akwai gida masu kulawa da kula da tsaron Ka'aba ko wuri Ka'aba ya bani abu da manaf la tamanu ahadan abil hadal bayt kau ku hana duk wanda yazo wannan daki ya tawafi kau ku hana shi ya sallah ko lokacin da yazo kenan babu lokacin da ba sallah ta tawafi shine hujjar su wannan ra'ayin malamai akan sallah bayan sallar asuba ya ce maka ra'ayin malamai an ce bayan zai ai can baya kan ya kama maka ra'ayin malamai ya kama maka hujjoji da magana kan dukkan abin ko ya kama maka magana da asar ya kama maka bayan sallar asuba duka ya kama maka amma zai ya kama maka ga ra'ayin malamai kan wani abin dai mun ji dai bayani na bayan sallar asuba ya tabbata in mai dalili in misali annabi wanda ya mace ka tafajar ko aka ga bayan asuba ne amma annabi ya halatta mishi to wannan dalilai ne da bayan mutum ya kuma baya ga insha Allah yanzu sai ra'ayuhum fi salati inda tulu'u shamsi inda tulu'u shamsi wa ghurubiha wa istiwa'iha ra'ayin malamai akan sallah daidai hudowar rana ko daidai tana za ta fada ta wannan ja kayan ta fada ko lokacin na tsakiyar sama kai tsaye kayan ta karkata aice maka ra'ayinsu ko mun karanta ruwa ya baya ta qutb bin amir hadisin muslim na nan sallam ya hana sallah a lokatayya uku ko hadisi karara ba a sallah hudowar rana fadawar rana tsakiyar rana to kai malamai da wasu dalilan su dan ka ce ka ji awai ya ga maka ga wasu malamai ga akan wani magana zaka iya magana ta malamai me suke ce akan wani magana sai ce maka yara al-hanafiyatu adam sihhatu salati mutlaqan fi hadhihi al-awqat ra'ayin hanaf hanafawa suna kan cewa samsam sallah bata inganta ba in ma an yi bata yi ba a wannan lokatayya guda uku sawa'un kana da salati mafruda aw wajiba aw nafila qada'an aw ada'a واستثنوا أثر اليوم وصلاة الجنائز إن حضرت في أي وقت من هذه الأوقات فإنها تصلى فيها بلا كراهة سوء هناف suna ga wannan sallah suka ce samsam ba za a yi ba me sun ce ta suka adamu siha kenan a magana a hanaf ko ka yi ta bata hati ba bata yi ba shi ne magana rikici ingancin kenan an ma kayi sallar bata yi ba a wannan lokacin guda uku misali a wajensu a zawar ce la'asar ce kamance ka zo kai hudu da hudun rana asaba ce daidai hudun rana sallar bata yi ba ne a wajen ana ba laifi kaɗai ba a bata adamu siha ko kayi bata hati bata yi ba haka hanaf suka ce amma kuma suka ce wani sallah suka mana kamar suka bayani mafaruratan wajiba sallah ta farilla ce guda biyar ko sallah ta wajibi ma cikin na ibada ko ta nafila ce duk sallah kuma ramuwa ko ada'i ce ko haramu ne kai kaji ana asabar ake nan amma suka ce shin wasu tattanau asarar yau in suka toge suka keɓance banda la'asar kinyar a ranar mai masu hujjar a ranar a yi san da ruwa can ta tabbata annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya sallar la'asar raka daya ya kare rana ta fada kayan sauran yace kada za a taka salata ko kada a taka al'asar ya samu al'asar shi ne suka tsaya suka ce anan sun yarda banda la'asar kin ranna me asar yau kenan banda misali yanzu ya kamance ana bin ka al'asar jiya ko wata sallar ta jiya kenan baka yi ba daidai hudawar rana a ra'ayin adam don su suna magana sai ta ran nan ne kuma wa salatul janaza kuma suna ga sallar gawa ma in an kawo ta a wannan lokaci na fadawar ranar ko tsakiya ba za a iya yin ta a ra'ayin anaf ko? ma mun ji hadisi ba ku? mun ji hadisi baya kan magana wannan na hana ko ya ce shi kaga cayi fa'inna tusalla fiya bila karaha za a iya yin sallar gawa ko hudawa ko haɗa tsakiya ba wani karanci ce kaga nan mun ji nasi ƙarar ko? sai na mashi ce ma ra'ayi na anaf Allah gafarta musu yace wa kaza suratul tilawa idza tuliyat ayatiha fi hadhihi al-awqat haka za a iya yin sujada tilawa da kai karatu ka zo ai sujada annan ma ka sanya da ana iya yin sujada ta tilawa idza tuliyat ayatuha fi hadhihi al-awqat a karanta ayoyin sujada a hudawar rana ko da tsakiya ko hadawa wastarsana abu yusuf shi abu cikin malama anaf man ya cikin mujigonta shi ma duk da anaf ne amma ya ce a a babu laihi a ake ce a babu laihi a yi mai aka ce ta tsawo ranar juma'a babu laihi a yi mai ake cewa a nan menene yauwa kirin a nan abinda na tsallake maganar su cikin ra'ayin ahnaf ba a yin sujada ta talawa a lokacin ana yi ba a sujada talawa a wannan lokacin yadda ba a yi amma abu yusuf ne cikin abin da suka ce ba a yi ya shi ne ya toge ta tauye mu juma'a wakatar istiwa ya shi abu yusuf ya ce banda shi abin da ya ware za a iya yi abu yusuf sallar makaciya na fila a ranar juma'a wannan ana iya mana ana iya yi me ya hujjar shi ganin akwai adam sassanama da ya magana cewa ranar juma'a fasalla makutuba lahu wanda ya juma'a ya sallaci abin da aka kaddara mishi na sallata to me yake cewa kanin ba kayyade ba zai ta yi ne kuma ce sahabbai dukan su aikace annabi ya rayu haka bayan ya mutu duk wanda zo masallaci ba a ce ya zawa da tayi duk wanda zo masallaci zai salla wannan nafila da ake ta zama ko nafiloli zai ta yi babu kayyadewa ba a samu ɗaya ba cikin sahabbai da ya ce wani a juma'a ba a yi lokacin ba nafila in shi zaka shi abu yusuf ya yarda ita nafila kenan shi a wajen ahnaf sara ba'i ko ta ba'i a wajen ahnaf ku gane amma shi ya ga ana iya wannan da dalili ne a hili karar gaskiya magana albani albani ka ce magana wannan akwai akwai magana ta albani ya magana kan wannan mas'ala cikin tawal minna yace magana ta ahnaf ta halitta sallah ta gawa aka kawo da magana ta wannan akwai dalilai na hana sallar gawa wannan haka akwai dalili na hana sallar gawa ba'i amma maganin suka wuce la'asar nasu ya tabbata la'asar wannan ake cewa dama nasu ya karakanta haka wannan ya tabbata aikin sahabbai ba su hana ba nafila babu kiran sabani tsakaninsu halitta nafila in ka zo ran juma'a ko lokacin da ka zo ba ce an zai zo wannan bana nafila ba lokacin ka zo juma'a ko za ka yi nafila ba ruwanka da wani lokaci ne kama ka ɗaga kalle ta da baka ta ɗaga kalle rana ina take ya ce wayar rasha amma su shafi'iyyawa suna ga karahatun na ladhi la sababa lahu fi hadhihi al-awqat su suna ga nafila marar dalili ce a wajen shafi'iya don ra'ayi kamar fa'inta malamai ce suna ga in dai duk nafila take dalili zaka iya hudo rana tsakiya fadawa sai ka zama kamar ka zama salati daidai zawal daidai fada rana a wajen su zaka iya a ra'ayin shafi'iya ya ce ammal faradul mutalakan wannan farin lade lahu sabab ya ce amma farilla kowace nan sun yarda da nafilar da take da sababi mara sababi ce ba amma mai sababi da farillar da mai sababi haka suka ce wannan farin wakati sirwayo mu da juma'a da wani magana ra'ayin a shafa'awa ne suna ga dukkan farilla ba ƙaidi da dukkan nafila mai sababi da nafila a ranar juma'a daidai tsakiyar rana wannan filfil harabin makki da nafila a harabin makka wannan fahaza kullukum ba la karhati fi ba karhanci kaga dake nan su ga nan ga a shafa'awa su suka yi tsaka tsaka duka nafila mai dare za a yi ga nan ga akwai abu da kowa guda da yawa duka za a iya yi da dai ra'ayin ra'ayin ma- ra'ayin kenan za mu ce a na ce- shafa'awa ne wannan amma su wa malikawa ta gida kenan ta mutanen ya ce wani malikiyatu ya rauna fi waƙati ta ɗauwi wal gurub hurmatan nawafil su malikawa su kuma suna ga haramta dukkan nafila ta nafila lokacin hudawa rana da lokacin hadawa rana walau laha sabab ko mai dalili ce sabanin shafiya ko suna ga mai dalili ce wala manzuratu sai talawa haka an haramta sallah ko wadda men kaman kai nazar zaka sallah kaza ko sujada kanta ta qur'ani duk ba yi da sallar gawa duk ba yi illa idza khifa alaiha taghayyur to sun ce ita gawa an ana tsoron za ta canza za ta jirkita in ba a yi ba sallar ha a ce sai ta dago luce ta ga to sun anan sun ce fata juzu ya halitta wa abahu al-fara'id al-ayniya amma duk farilla da ta kama sallah baka taba kai ba su malakawa sun halatta yin farilla ta ainihi ada wa kada ko ada ne zaka yi ko ramuwa zaka yi farilla ce ko ta ce baka kai wata mantuwa anan sun yarda za a yi farilla kowace ce kai tsaye ne ta ada ce ko ta ramuwa ce sun halatta yin ta a hudawar rana a fadawar rana amma ita fi hadaini lokacin a wannan lokacin biyu ka kuma ce nan babu da muke sallah ra'ayin malamai kan sallah lokaci uku ko fadawa tsakiya da hudowa su malikiya su eh, hanaf sam sam kurin nafila bai wa'ayi an ba wata bar saka- da suka ware la'asar kurin suka ware da maganar sallar gawa ko to su shafi'awa duka inda mai sababi ta halaka ne kura duka faralla da duk faralla da sallar mai sababi suna dan sun kawo zawala da mai sababi ta zawala ta tsawo to haka wannan su haka shafa amma su malikiya su kurin lokaci biyu ba su kyau na hukun ba su malikiya sun hana sallar nafila ko mai sababi a hudawa da fadawa su kenan a malikiya ya ce amma sun yi magana kan sallar gawa in za ta lalace ba shi ba amma ba magana hana hana ta nafila ko ce ce ma faran da sun yadda ko ce za yi su mun gama su kuma hana ba su ko ce hafar labayi yanzu wani magana da ya yi sai ya ce ya yi kama a bahu salata mutalakan faradan au nafalan qatisa haka su malakawa sun halitta sallah ko farilla ce ko nafila ce waqt istiwa lokacin istiwa nan ya halitta su a wajen su tsakiya da ana iya malikiya amma ga hadisin da kawo bai raba su ba ko قال الباجي في شرح الموطا في المبسوط عن ابن وهب سئل مالك يا شيخ مجنون مالك ابن وهب يكتا اما مالك تنبيه عن صلاه نصف النهار اما مالك تنبيه ما متسين صلاه تسكير رانا كان تكركتا قال ادركت الناس وهم يصلون يوم الجمعه نصف النهار وقد جاء في بعض الاحاديث النهي عن ذلك فانا لا انهى عنه للذي أدركت الناس عليه ولا أحبه لنهي عنه yace imam maji ke cewa ibnu habu ke ce an wa malik tambaya kan matsayin sallah tsakiyar rana yace to ni dai na samu mutane ya ga a ranar juma'a suna sallah a daidai bisu ba sallah tsakiyar juma'a tsakiyar rana tana yi kina ya ko tabi malaman tabiya ke malaman su kina malaman tabi'ai yace amma ni akan wannan abin nan samu ana yi amma wasu hadisai sun zo wanda suka hana a yi kaji ko amma ya ga ana yi amma cewa ran juma'a ne shi ya ga ana yin dalilin haka sallah daidai istiwa ya ce ba na hanawa ba na hanawa in ce ka a yi me yasa ba na ce ka ai ba dalla zai arsa nasa dan na isko sabu suna yi na ce ka ai kuma wallahi kuma ba na so in yi ta lillazi mana dan hannun da ya zo a kan ayi bai so bai yi amma bai hana ba ka ji magana malaka Allah ji kashi gawata mishi bai hana ba amma shi bai yi a takaice kenan wa amma alhanabila faqad dhahabu ila adam alqa'ad an-nafl mutlaqan amma su hanabila hana hanabila yau sun yi kaji kan saudiya mai saudiya sun yi kaji ba maza ta hanabila faƙar zahabu ila adamin ƙalil na fada daga su kuma sun ta sam sam kurin ba wata nafila fi hadi auqati salasa duka uku da na tsakiya ta faɗawa da hudowa duka babu nafila sawa'un suka ce kana lahu sababin aula mai sababi ce ko ba sababi kurin nafila babu wasawa'un kana bi makkata aw ghayriha a makka ne ko wani mu makka kurin ba na fida sawa'un kana yau juma'a aw ghayri ko juma'a ko juma'a ba san ba na fida a tsakiyar rana a wani uku duka uku gaba daya su su ware ba ka ji su na fida yace amma inda suka ware illa tahitul masjidi yawmal juma'a sai tahitul masjidi a ranar juma'a فإنهم جوزوا, جوزوا فعلها بدون كراهة الاستواء أنا سنحلتا ينتا با كراهانتي inda a ranar juma'a ne za a tattama masjid kaji ba suna hutu ba haka tsakiyar hudu ba za a yi ba lahi bane ba ka dole za ka kaman su da shafi'iya da kenan kowa ya rada a daidai zawa tsakiya kai ba na fi ku shafi'iya da wannan gaba da su da su da ahnaf duk sun gama nan wajen wannan wajen hana sallah hatta hatta a tsaki ko me yake ce na kai na magana na magana me yake ce ana kawo na magana halitta halitta ce suka ce shafiya da su da abu hana wannan sun halitta da yin yake ce nafila a daidai istiwa dalilin aikin sahabbai nan ba ka hanci su ma ka haka suke haka tsake hudu ba babu lahi kai nafila ranar juma'a wa tarum indan salatul janaza fi hadal kuma a wajen su har sallar gawa da ma hadisin guda ne ko har sallar gawa ba a yi a wani lokacin illa in khifa alaiha tagayyur sai inda aka yi tsoron gawa za ta jirkita to wannan ba lahi bane ba ana iya ko da hudawa ko tsakiya ko hadawa bila kara ba karhanci wa abahu kadhalika su sun halatta ramar fawaid wanda su wannan suka hana ana suka hana suka hana ko na ko ramuwa ko to su sun halatta ramuwa a haramuwa ana iya yi a wani lokacin wa salatul mandura da sallah da dauka ma kanka kai ba kance barakatat da rakatai tawaf mutum ya yi tawafi zai nafila ya halatta wani wace walau na falan ko da tawafin nafila ne fiye da rakatai a wani lokacin guda uku yan wadannan a takaice shi ya kare maka bayani a can baya ba to wannan ra'ayi ne dan ka wata ka rigima da wani ya ce maka zaka zani eh ya ga maka ga waɗannan magabata ga ganin suka ababa ma ce bai wa malami ya kai maka magana misali an ce mutum ce maka misali ka tambaye gari kaza ya ka ka dauka hanya guda uku ko hudu ya ce an ce da wannan ta gari kaza ce wanda amma shi ya kasa wariya wace ce wace zaka ka bisa ka bisa ka hanya ba ke malami in aka yi bayani ya ga menene yake ga yayi zama hujja kar maganar ba ba da kawai karatu ba kana kenan mutum mutum ina yake nan bayan ga wata karar gaskiya magana nasi ne karara bai dokan tawili a zahiri kurin ba a nafi ba a sallah hudo ranar kake sallah tsakiyar ta fada wata wannan nasi ne karara don da ce ma za a yi nafila to wani abu ne fa'inta ce tashi ba wanda ka dalili na nafi da yunan kodin ba akwai da ka dalili na sallah hudu rana tsakiyar rana kudin shi yake malas mu wasu ba nan su karara hede ihtimalat na gaskiya abin da zahiri kurin hudu rana tsakiya wadawa kake sallah nafila da kun kai ta amma magana farilla ko ramu hatta ba zan tsara ma ni manzo Allah ya ce duk wanda mun ce sallah ko ko mun ce sallah ko ya barci ya salati lokacin da ya tana kai wannan kaga ba kai dai ba babu duk lokacin da ka tana sallah zaka yi ta gashi ko annabi sallallahu ya magana cewa wanda ya samu sallah raka'a guda kai hudu rana ya samu asuba raka'a da kai asar kai ka samu asar ka dole kan ta ma kenan farilla batta cikin hali ta kai hani da yin sallah ga dalili ba duka sallah bace ba nafila ce amma farilla ya halitta kuma ranar juma'a shi nasi da muke da shi game albani ga ta nasi karar na aikin sahabbai mana sahaba sahabbai kun ba wanda ya inkari kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ko ka zo ka zo juma'a ka sallah abin da Allah kaddara maka bai kayyade ba shi ne ka ta ranar da suke sallah mutalaka babu kayyadewa ranar juma'a raka biyu za a yi hudu za a yi kun ta fa sallah ma kutiba lahu abin da Allah kaddara maka da kai na kun ranar juma'a ka zo ba ruwan ka rana ina take kun kai na filaka biyu za ka ka zamana akalla da kai biyu in ba ku bi ba kuma ka ci gaba da abin da kai ina gwanin kuna su ne sai sai kuma can baya da magana albani shi albani ke magana shi kaga malamin shi iya magana baban da maka baban sallah kun yace maka bayan asuba da bayan asar ko to shi albani shi malamin magana da yake hatta ibn azam su suna magana halitta raka'a biyu dan kai yin magana shi suna magana raka'a biyu ba kuma ta nan itirafi da ba sallah asar ba duk saban saban san sabani ne akan yin biyun da sama da haka shi albani ya rage da biyu man bari ka atira filoli ba shi aisha take inkarin umar ma da hana sallah ba sallah duka hana ba umar da hana wannan nafiloli ne ka akira su kana amma na sallar raka'a biyu sai shi ma yayi da aisha tace kan ruwa kuma ta inganta ruwa kan kana haka cikin sunan abi daud annabi suka an salatu ba'd al-asri illa wa shamsu murtafiya kuma da sai inganta annabi an sallah ba'd al-asr illa wa shamsu murtafiya rana tana sama ke da farko ke rana ida wurin kayan ta kasa to su dalilin da ma shi albani kware kawo wanda na halitta sallah bayan raka'a biyu in kayi ba asa ba lahi bacci Allah wala sai amin sai a tatawu ba da tulul fajr wa qabla salati subh yanzu kuma ne nan nafila ba da tulul fajr wa qabla salati subh yin nafila kai gudawar rana haka nafila bayan kai kayan sallar asar kai kayan sallar asuba kai ta bayan alfajir da yake to ba sallar asuba ba nafila haka kuma yin nafila kayan kai sallar asuba abi ne nan yanzu an yi kiran sallar ƙarshe yin nafila ko ya ka ta ke to ba kai sallar asuba ba da kayan sallar asuba kenan kamar lokaci guda ne kenan a wannan lokacin alfajir ta ke to ba ya sallar asuba ba mai matsayi na filakan shi kun shi ne magana alfajir ta keto ba ya sallar asuba gane domin sai gaba sallar asuba ai mun yi bayani ba na ba sallar asuba gane sai ce maka ba da tsulul fajari ba gaba salatar subi dan ya ba manta maka wancan magana da muka yi can magana da muka yi magana ce ta bayan asuba magana ta kare a bayan shi in ba da dalili ba ko yanzu kun zai maka magana alfajir ta keto amma nan ba a yi ba asubar me matsayin sallah a wannan lokaci alfajir ta keto ba a yi ba sallah kasu ba gane ku yace an yasar bin maula bin umar qala ra'ani bin umar wa ana usalli bar ma dal alfajar fa qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina wa nahnu nusalli hadhihi sa'a fa qala liyabligha shahidu ghaibakum ليبلغ شاهدكم غائبكم لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين يتي رواه أحمد وأبو داود يتي والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن له طرقا يقوي بعضها بعضا فتنحل الاحتجاج به على كراهه التطوع بعد طلوع الفجر باكثر من ركعتين الفجر افاده الشوكاني wannan magana ruwayar farko ta ta bararen bawa na ibn umar yasar yace ibn umar ran ibn umar wa ana usalli ba'da ma tsalla fajr ibn umar ya ganni ina salla bayan keto wal alfajr yaga ina salla kidan mai gidan shi ibn umar sai ce mishi inna rasulullah sallallahu kharaja alaina manzana sallallahu ya huto ya isko mu wana nusalli hadi sa'a ya isko muna salla a wannan lokacin da kuke wannan salla faqal annabi sai ce mana liyubi daga shahidukum ghaibakum wanda yake nan ya israma da wanda bai zo ba لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين باب صلى بايان الصبح sai wannan raka'a biyu ta raka'atul fajr shin dalilin kinan bayan ka alfajar bayan alfajar ta keto ba a na filoli a takaici sai raka a tela fajar kin kaɗe za a yi magana kenan sai ce wal hadisi wannan hadisin kula ta mutum mai rauni ne yana da hanyoyi da suke ƙara mai ƙarhi a kan hujja fatan hadar shaji bihi da a kan ya kai hujjar ta kai a kan hujja biyu a kan karhan sallar na fila bayan kitar alfajar da kama albani ya inganta ruwaye cikin suna abi dawo cikin takarishin taƙiƙi da abi dawo ya tabbatar da ruwaye ta inganta an yi wani magana nan sallar salama ya ce musu babu sallar bayan sallar asuba bayan kitar alfajar sai nan da ce ba da su bi iya ne bayan kitar alfajar ba na ba da su ba na bayan kitar alfajar shi magana kenan bayan asuba ta yi shi ne a ce ba ba salatu subi ku da ce ba salatu subi ce ba da subi bice bice ba salatu subi ba ce ba da subi mana ba da lokacin kenan kenan babu sallah bayan asuba kenan fata take to sai raka'a biyu ta raka'atul fajr yace nan bayan cewa hadis don kan da ifan wannan bayani ya gabata na hadin kuda iya da rauni illa anna lahu turukan yuqawi ba'dahu ba'dan illa hadisin yana da hanya hanyoyin suna da yawa suna karama wannan karhi me ma'ana kamar nan hadisin hanyoyin hadisai yanzu misali za a ma hadisi misali ruwan an ka ruwaya hadisin mursal asali daifi ne cikin malaman malaman hadisi mursal misali me hadisin mursal hadisin da tabi'i almajinsa shi ne tabi almajinsa ya ga sahabai irinsu kamar su sai musayib irinsu sassan basari sun ga sahabai to shi ya san mai ga annaba shi ma da zaba ne sai kuma mutumin kirki ne an san da shi ayyada da shi sai ya ce a annabi ya ce kaza ngani annabi ya ce kaza to ajin malaman hadisi ba ka ba ka kuje da wannan ruwaye shi bi ga annaba ma ba mu ce da wasu ba shi ba ta ƙarya ke da mutumin kirki na mai shaida sun sa ba sai ba sai duk girman shi duk darajar shi ya daraja an mai shaida suka ne amma in ya ce annabi ya ce ba ka hujja da shi na san bai gane ba kuma san bai karya me matsala ka samu zai yi da ya ce annabi ya ce ba shi ba ne ba wani dan ushin tabi zai ba shi labarin mu kuma musamman kowaye wanda mu yi bincike a kan shi ko gaya mai aka shi ma almajin makamata za su hali makaranta zauna ga makaranta sai a tashi ga makaranta sai dai baka labarin ga abin da malin ya ce a makaranta abin yahudi ba ko? da shi ne yahudi musan waye da ce a makaranta ta yi ga mu waye ya bashi labarin a makarantai musan kwaye ba su kuma cikin akwai matsala ba kwa bane shi da garanti a jama'a hadisi ba kwa da kama magana ba ce annabi ya ce a ɗauka ya wani da wani ya wani an bincika to ya kama da annabi ya ce to mu don musamman wanda annabi wanda ya gaya mashi ya ce magana a bata inda take ba ka hujja ta wannan shi ne hadisin mursal to me wa malamai suke yi yanzu ya ga hadisi ya zo mursal me da mu illar dan ba musamman wa na sahai wa tabi'i ne ga mai tabi'i ga ku sahabi ga musani ba in sahabi ga ba matsala to matsala ga ya cikin tabi'i ne ga mishi kaga wannan hadisin an jingina aiki da shi dalilin irsal kun gane to yanzu sai aka samu wata ruwaya hadisi ne amma gashi makufi ne wannan magana da muka yi tseda ta tawa ne don bai gaya mana ba mutum da gami ɗan sahabi ga zaɓi yadda to amma sai ga an samu wani sahabi kuma isra'ili ya inganta zuwa ganin sahabin ya haɗu wannan magana ko bai ce annabi ya ce ba kenan annan ya ce wannan magana hadisi ne makufi amma ya ƙara ƙarfin waccan ruwaya mursal ashe wannan kenan abin daga annabi yake tun sahabi hodi kiran daga nan magana kenan shine wannan cikin dalilin da ake karawa hadisi hanyar hadisai akwai dalili da yawa take misali ne na baku shi da almuhi da wannan ruwaya ta inganta cikin silas cikin suna bido da albani wa hakiki ya tabbatar da ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya wannan magana babu sallar nafila bayan keto alfajr sai rakat alfajr sai mu ta gaba sai yace kenan nan shi suke cewa wannan kenan wani hadisin ana kan hujja fatan hadal istijaji bihi biya kai alaka ta tatawwi batul fajr wannan ana kan hujja da shi kan hana nafila ko karanta nafila bayan kai tawala fajr bi akthar min rak'ati al-fajr kenan ba da ta huce raka'a biyu ta al-fajr abin da huta ka bai amma za a yi raka'a al-fajr amma nafila sama raka'a da bai wanda haka imamu shukani yau bayana wa zahab al-hasan man hasan al-basri kenan cikin malaman tabi wa imamu shafi wa ibn hazm ila jawaz tanafful mutlaqan bila karaha su kuma suka ce kurin kurin nafila ko inda ya fita take to kurin akwai nafila ba wani karanci ko ta nafila ai wannan malaman a malami ne ko cikin malaman ba daga ce wasu malami ya kama hasan basari imam shafi ibn hazam wa qasara malik al jawaz liman fatatahu salatu layl uthar amma imam malik shi ya takaita halicin inda zai halitta imam malik ce ga wanda sallar dare ta huce mishi dalilin wani uzuri kamance ko barci ya dauke ka saba nafila cikin dare ya kan halaka bayan kiran sallar ƙarshe kan sallar asuba misalin misalin misalin ba kai wuturi ba ka saba yi cikin ƙashe da biyu kudin da ƙarfi da ƙarin dare wanda ya kama kara ka tashi kurin an kira sallar asuba to a nan ya halitta ka yi wannan sallah ta raka a ta wuturinka ko da alfajir ta keto wani kuma da dalili gaskiya mai ƙarfi ka nan sallar salama ya yi magana duwan sallah ta wuce shi wani iya daga ciki sallah ta wuce ka ne barci ko mantuwa amma uzur mutum uzuri kura wannan akan haka shi imam malik kenan ya ga akwai damar yin haka shi ba nan kaɗai kenan masu sauran su wancan suna ga su wancan uku suna ga kurin za a yi nafila bayan rufashe take za a yi nafila wasa ya ce ina ne wasa kara annahu balagahu shi malik yake ce labari ya same shi عن عبد الله بن عباس والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة أوتروا بعد الفجر يا سمو إن مقباتا سي وترن سبايا الفجر يا كيوتو wata hujja ce da kin shi ta malik ya ga anan kenan ya halitta ayi nafila wadda ta huce ka akan mana bayan alfarta take to kin dan wannan magabatan sun yi wutiri kayan bayan alfarta take to sun masalla biha suba a nan wa anna abdullahi bin mas'ud qala abdullahi bin shima ya cewa ma ubali law uqimat law uqimat salat subhi wa ana utir kaji ibnu mas'ud ke cewa ba ruwa na ban kula ba ibnu mas'ud ba ruwa na duk ɗaya ne in dai ko da za a tsaye da sallah ina cikin wutiri ba ruwa na tunda ban yi ba kenan wuce da sai wuce da wuce shi kenan ko da za ka tsaya da sallah asuba kenan a tare ya kama shi bai damuwa ya sallaci ta wutar shi da bai ba wanda shine maganar su bayan wannan yace wa ayya ibn sa'id annahu qala kana ubarat ibn samit ya ummu qauman ubarat ibn samit cikin sahabbai ne yana wata ran iya limanci fa kharaja yawman ila subhi wata ran ya hoto sallar asuba fa aqama al mu'adhdhin salata subhi sai ga mai kiran sallah ya ta da ikamar sallar asuba fa a sakata hu obada farce tun ishuru matsaida tsaya tsaya tsaya tsaya kaka tsaye da gaba tsaye da gaba shi ne liman mutu ya tsaye da shi ba sakata hu ya tsaye da shi hatta autar haidai wutunin shi ya kare sun masalla bi musu gwagwai masalla asaba ka zo kan kakarar masalla ta fi ba shi ne magana haidai wutunin shi ya kare ya masalla asaba وعن سعيد بن جبير أن ابن عباس رقد ثم استيقظ سعيد بن جبير كي تشاشو كما عبد الله بن عباس وترن يا كونتا برشي كينا ثم استيقظ يا ولك باين برشي ثم قال خادم يتي ما يارنش انظر ما صنع الناس دي باغا انت لوتين يا مكبتي ني هو يوم يزن اذهب بصره لوتين بي غني يجي دي با يا يا صلى فذهب الخادم هذا مكي تهيدي با ثم رجع ya dawo cin kadan sarrafar nasu wani da su bi an kare an watsi ba su lasa ba ba kuma na kai lasa ba an kare an watsi faƙa mai bin abbas fa'autar su masalla su da ya tashi yadda ya wuta shi ta koyon sallah ta asuba magana kin wannan su ne a takaice bayani da ya gabata kan maganar sa'id bin musayyab wanda shi ma din dai magana tabbas in ba dalili wanda dalili ba kurin babu sallah bayan asuban tabbas ne amma wannan dalili ne wanda mutumin da ya makara ka gani ko haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya halitta ma wanda ya zo masallaci ana sallar asuba bai baraka a tilafajar duniya tabbata sahabi ne ya zo ana sallar asuba bai yi ba dina wani zamu zo a bayan sallar asuba ne bai yi ba sallar wannan da tilafajar shi bayan sallar ne zai sallar zamu je insha Allah zamu je nan bayanan iya cikin bayanin gaban ne na na kashi da wuri ne akwai lokacin iya iya nan gaban insha Allah yanzu dai nan kurin bayan ketar alfajir kakkai na fila an ba an ba na basalla ta ta me aka ta ta raka alfajir ko ita kaje za iya in ba ita ba ba kurin nafiloli a wannan lokacin sai wanda nafila dare ma na huce shi ya makara ko kuwa eh wannan shine kuna ta kace kurin sai wanda ya makara in ba ba makara ba sai kuma misala kurin wannan raka'a biyu zaka kurin ta raka'a tarfaja zaka yi inda tarfaja take to sai a tatawu asna al-iqama yin nafila asna al-iqama kana an kana nafila an ta da iqama ko matsayin nafila ana cikin iqama mai matsayin shi yace idza uqimatu salatu kuri al-ishtigal bi tatawu in aka tada sallah an ki an hana nafila an aka tada iqama yace fa ana abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idha uqimat as-salah fala salata illa al-maktuba wa fi riwayatin illa allati uqimat rawu ahmad wa muslim wa ashabu sunan anan salasa abu hurairah labarin cewa da yace maka an aka an kamar ba tarjuma ne an aka tada sallah an hana an ƙi ta ɗauwa'i a tsakiyar an tada ikama sai ce ruwa ya dalilin hadisin abu huraira ya bar labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimatus salatu in aka tada sallah kidan farilla ta ake ikama ko aka tada ikama sallah fala salata illa al maktuba babu sallah sai ta farilla qur'an fa fi ruwaya fala salata illa allati uqimat babu sallah sai wannan da aka tare kamata kada ce sallah ba a gama nafila da farilla lokaci guda wannan da aka tare kama ita kada ce sallah ta wannan ruwaya imam Ahmad da kata haka imam Muslim haka sabu sunan kenan Abu Dawud Tirmidhi sai Ibn Majah sun ka ruwaya na annabi ya ce aka tare kama babu sallah sai wannan da aka tare kama wa ana Abdullah bin Sarjas قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي صلاتين اتدت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا wannan magana ta biyu bayan nafsar ya ce kaga na a hudu dai aikace ya ce babu sallah bayan ikama he da aka tare ikama ko to nan aikace annabi zai magana akan abun ka kuma masu ce an ka fara daya ka cika ku to shi abin da ya wakana annabi ya shigo masallaci manzon sallallahu salama iya cikin sallar asuba fi sallar gadat min sallar gadat sallar gadat sallar asuba kenan wani mutum ya shigo masallaci annabi iya sallar asuba fa sallar rak'atain fi janibul masjid mutumin ya koma gehe masallaci inda ake dai ya koma gehe ya sallar shi taraka talfajar kenan sun da kada ma'ar su da salma ya shigo sallah ya shigo su hukuma kasan an can annabi sallallahu alaihi wasallam in iya sallah iya ga abin da ke bayan shi haka na ba bayan shi a sahu iya gani to nan bayan da shigo masallaci ya koma gehe sallar shi ya kare ya shigo sahu falamma sallama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi da sallama ita ya fulan kada muka ya ganshi ita ya fulan da iya sallama ta ya fulan bi ayi salatini ita da sallabi da wace kai da sai a sallata ka sallabi da wace kai da kake ka dauka sallah bi salata ka sallata kai kai daya amma salata ka mana ko sallata kai tare da mu me ana magana annabi ya ce aka tada farilla babu sallah sai wanda aka tada ko to shi zai sallah an tada kama to da wace kai da sai nan da daya ce ne na annabi ya mai inkari karra kaga akan abin da yi samun wata ruwa daban wannan ruwa ce ta musulun kamar sallah biyu kenan ko tana ce ba sallah sai da ka sai ka kai biyu an tada kama kai sallah daban ko ka zo kuma kai wata magana ke da annabi kada mace wannan ruwa ce ta musulun haka abu haka imamu nasa'i wa fi inkar rasul sallallahu alaihi wasallam ma adam amri bi yadda masalla dalilun ala sahata salah annabi ya mai inkari amma bai ce bai ya sake sallar ke wannan sallah ta yi a malahi sallar dai da annabi sallar salama ta yi amma mai yankarin mi yin nafila ana sallah wanga ta makaruwa ko da makaruwa ce bai kamata bai amma sallah ta yi ya ce haka wani bin abbas shi ma abin da sauka gare shi qal kuntu usalli wa akhadha al mu'addin fi al iqama ibn abbas ce ina sallah sai mai kiran sallah ya fara iqama fajazabani nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sai huzgo ni annabi shi fajazabani annabi huzgo ni annabi sallama wa qala ce mini atusalli subha arba'an zaka sallah subha raka'a hudu ce me kenan da an ce an ta da sallah ta farilla babu sallah yayin wannan to shi ya biyu tun ya zo ya biyu iya biyu yace to wacce kenan yace kenan za ka yi sallar asuba raka a hudu tunan ta da kama ta asuba ke zara da kai a cikin zakiran kayi kari na kasa haka annabi ce mishi ita annabi huzgo ne ya ce za ka yi sallar asuba raka a hudu kaga annabi tambaya ba raka ta ɗaya cika ciko kun ta gani an ta da kari na sallah annabi ce ban ta ɗaya cika ciko kun tabbaya kan kake in sauran ka ciko kun ta kun da kira sallah kun sai huzgo ne ce za ka yi sallar asuba raka hudu wannan kenan kudin hujjoji ne na an ta da ya kama babu nafila kurin yin sallar farilla magana ke wannan ruwaya mal bahaqi ya tabarani abu da ruwayu da kuma ta ta tabbata ruwaya yace wa ana abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli rak'atayn gada hina akhadha al-mu'adhdhin yu'adhdhin fagamada bi mankibihi wa qala ألا كان هذا قبل هذا يتي النبي صلى الله عليه وسلم إيه ناني رأى رجلا يصلي ركعتين ثلاث ya ga wani mutum iya sallah raka'a na iya ne ka da katar fajar kenan ka ta fajar kenan na da katar gadat iya raka'a biyu da ake ta raka'a fajar hina akhadha mu'addin yu'addin lokacin mikiran sallah ya hawar ya hawar mana ikama kenan shi magana ikama lokacin mikiran sallah ya hawar na ga sa da kira ikama da azan sai hina yu'addin mu'addin lokacin da mu'addin lokacin mikiran sallah yu'addin iya ta da kira sallah mana iya ta da ikama ne fagamaza annabi sai fagamaza mu kewa annabi ya ya ya dunguri ka hode shi kamar da kama da ibn abbas annabi ya gaji ya gaji ka hode shi yace alaka na haza qabala haza wanda kai taban kayan yanzu kayan awara kayan kayan awara kama kenan ce kama babu sallah kayan kan zai kamata kai ta haka ko ruwa cikin sahih bukhari cikin muslim cikin sahih bukhari ne anan zaman ya isko ni an tare kama iya sallah annabi mai rada sabi suna gani mai rada sai aka huce an salama suka mai ca suka kiwe shi mai annabi ya maka mai annabi ya maka ya maka rada ce ina sai annabi ce ya mani kirtu wa tsili suba kirtu wa tsili suba arba'ana kullum kadan kuma ina suba raka hudu kirtu wa tsili suba arba'ana kun kusa mai da suba raka hudu haka annabi ce mishi kenan me an tare kama ya sallah kamar da kama ibn abbas saka sallah suba raka hudu shi ma kai kace mutum kenan sauran kuma nan da ko al-muhimmi dai ko an aka tada iqama babu nafila kuma bayani ya gabata mun yi baya cewa annabi ya isko wani iya salla bayan sallama annabi mai tambaya ce bin yi baraka ta fajr rasulullah ya san shi wannan masallaci ba yin nafila ana an sallah sabah ko sai san magana sai san ana sallah nafila bayan bayan iqama to bi bi bi nafila bai bi sallah da ce wannan sallar da bai tarka ta fajar ita ce nake yanzu annabi tabbatar min haka kenan in haka zo masallaci ana sai kama kamar sallar tarka ta fajar an haka sallar ba a kare amma ka sake wuri annabi hana dasa nafila kai tsaye bayan falalla yace kai gaba ko baya kai dama ko hagu mai kai nafila ka ko kawai magana a samu an samu dai cirewa an samu rubutu an samu cirewa tsakanin sallar ta falalla nafila ba su kai tsaye ka ka ka Allah ko bayan falalla ba su annabi ya hana ba ba su ya hana dasa nafila kai tsaye bayan farilla sai ka wani ababen in ma ka yi magana da wani ko ka sake wuri ka dama ko hagu gaba ko baya ko ka wata ga masalaci ka dawo amma kai tsaye a hana dasa nafila kai tsaye bayan farilla ina ganin kamata matsayi Allah kai mashi gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته